نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامت قبل كراتو a cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'is wa bid'aha wallafar ash-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kamalin darama idan ba a manta ba a jiya mun shiga abu na goma daga cikin abubuwan da shari'a ta hana aiwatar da su a cikin makabarta wanda malam yana kan koro mana wani dogon bayani da ya ciro daga littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim wanda wannan bayani shine kusan ajiya muka yi shi gaba daya wanda kuma ba ma kai ga zuwa karshen sa ba mun tsaya ne a daidai gabar da malaki cewa ba nauhu bina'an mana'u an-nas an yasilu ilayhi qala malam ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa qad dhakarna an ahmada wa ghayrihi hakika mun ambata tun a baya daga imamu ahmad dan hanbal wa ghairihi da waninsa daga cikin malamai annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yakan umarci yakan ba da fatawa akan dukkanin wanda ya je wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama a kabarin shi wa sahibaihi da shi da abokansa guda biyu da suke kwance tare da shi thumma arada ayyada uwa sannan kuma sai nufin yayi addu'a wa kansa ayyan sarifa to imam ahmad yace to sai juya daga setin kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa yastaqbil alqibla ya fuskanci alqibla sai addu'ar a haka wa kadhalika ankara dhalika min alulama almutaqaddimin kamalik wa ghayrihi hakanan an samu daga cikin malamai ko da ma'u magabata su ma sun yi inkarin irin wannan abin da imamu ahmad dan hanbali inkarin sa malai ce kamalikin kama imamu malik wa ghairihi da wani shi daga cikin malamai wa min almutaakhirina hakanan daga cikin malaman da suka zo daga baya baya almutaakhiruna su ma da yawa daga cikin su an samu sun yi inkarin irin wannan irin wannan al'amari daga cikin su yace mithla abil wafa ibn aqil akwai abil wafa ibn aqil wa abil farj ibn al-jawzi da abil farj ibn al-jawzi dukkanin su suna da irin wannan ra'ayi na imamu ahmad da imamu malik malam ibn taymiya ya ci gaba da cewa ma ahfazu la an sahabiyyin wala an tabi'in wala an imamin ma'rufin annahu istahabba qasda shay'in min min min al-qubur lid-du'a indahu yace ban taba kiyayowa ba ko na haddato ko na samu wani abu daga sahabi ko daga tabi'i ko daga wani shugaba sananne daga cikin malaman addinin musulunci cewa ya mustahabbantar da nufatar wani abu daga cikin kabari don a yi addu'a a wajen ya ce ban taɓa samuwa ba a ce wani malamin addinin musulunci ya ce mustahabi ne ana so a je daidai inda kabari yake a fuskance shi addu'a ya ce wannan ban taɓa samu ba wala rawa ahdun min zalika fi zalika shay'an sannan ba a samu wani ya rawaito wani abu daga cikin hakan ba wanda yake nuna halaccin yin haka la anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya rawaito daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wala an ashabihi ko kuma ya rawaito daga sahabbansa wala an ahdin min al-a'immatil ma'rufina ko ya rawaito daga ɗaya daga cikin malamai sanannu wanda duniya ta musu shaida tsoron Allah da kuma karatu babu malam ibn tamiya ta gaba da cewa qad sannafa nasu fi du'a'i ai an samu mutane da yawa ma daga cikin malamai sun yi tasnifi sun yi wallafa wallafa da rubuce rubuce fi du'a'i suna bayani game da addu'a a cikin littattafan nan nasu wa auqatihi su fito da lokutan da ya fi dacewa a yi addu'a a cikinsu wa amkinatihi da kuma wannan guri ne ma ya fi cancanta ka yi addu'a don Allah maɗaukakin sarki ya karɓa duk malamai sun yi rubutu akan wannan su rubuta falala addu'a ga umarni da shari'a ta ce a yi shari'a ta yi akan yin addu'a da wanda lokaci ma ya fi dacewa ka yi addu'a Allah ya karɓa sannan a wanne guri ne idan ka yi addu'a kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓa dukkanin waɗannan abubuwa malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu wa zakaru fihi al-athar har ma sukan ambaci hadisai da dama daga annabi ko daga sahabbai ko daga tabi'ai akan kafa hujja akan hakan فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا ما ليس daga cikin malaman da suke wannan rubuce rubuce gaba ɗayan su ba za ka samu wani malami guda ɗaya da ya kawo ko da harafi guda ɗaya ba tal da yake nuna falalar yin addu'a a wajen wani daga cikin kabarbar babu inda a ce ku abu ne mai kyau wanda magabata sun san shi to da a rubuce-rubucen su dole sai an samu ko dai daga sabai ko tabi'ai ko kuma waɗanda suka zo a bayan su malai ce fi ma a'lamu cikin ni abin da na sani ibn taymiya yace shi cikin iya binciken sa da karatun sa bai samu ba ma'ana maybe yanzu kai in ka je kai bincike maybe zaka iya samu wanda da wahala kwarai da gaske ina fata an fahimta yawa tun da ka ji ibn taymiya sun ce fi ma a'lamu cikin abin da cikin abin da suka sani to ai kai zai wahala ka je ka samu irin wannan abubuwa saboda shi ibnu tamiya Allah madaukakin sarki musu baiwa mai tarin yawa inda wajen karatu ne karatu ne Allah madaukakin sarki ya ba su mai yawa kwarai da gaske fa kaifa yajuzu malai ce to ta za irin wannan ma ya halatta ta za a a irin waɗannan abubuwan da muka ambata ya halatta wal halatu hadhihi ay yakuna du'a indaha ajwabu afdal bare har halin ya kasance cewa yin addu'a wajen kabari ajwabu shi ne ma aka fi sa ran karɓar addu'ar wa afdal kuma shi ne ma abin da ya falala ta ya za a yi ma hakan ya kasance bayan duk bayanan da muka yi a baya annabi bai faɗa ba sabai ba su faɗa ba ko ba su aikata ba hakanan tabi'ai hakanan malamin da suka zo a bayan su ɗaya daga cikin su bai faɗa ba ko ya aikata to ta ya za a yi hakan ya kasance daidai ne bare hau wani ma kuma ya bigi kirji ya ce ai addu'a ma a wajen wani kabari daga cikin kabarbaran annaba ko manzanni ta fi falala bari ma idan kai addu'a a wajen an fi karɓa a wajen mala ya ce to ta da aka ta yi wasalafu tunkiruhu bayan magabata na gardi suna inkarin irin wannan irin wannan al'amari wala ta'rifuhu bas ma san daga inda ya samu asali ba wa tanha anhu suna hani ma gare shi wala ta'amuru bihi ba sa umarni da shi kwata kwata qala mala yace wa qad awjaba i'tiqad istijabatu du'a indaha hakan da wasu suke faɗa cewa yin addu'a a gindin kabari musamman kabarin da ake yi masa tsammanin falala na cikinsa to zai sa a amsa addu'ar dauri kuma ma addu'ar ta falala ta fi samun lada ya ce wannan magana da suka faɗa mai hatsari za ta wajabta itiqad istijabati du'a'i wasu su kudurce yiwuwar amsa addu'a indaha a wajen a wajen kabarin wa fadlu da kuma falalar yin addu'ar wasu su kudurce haka a cikin zuciyarsu su mai da shi ma wani abu ne da yake na yau da kullum idan mutum zai addu'a ma ya kasance ba zai ba sai ya je kabarin wani mutumin kirki saboda an ce masa yin addu'a a wajen tawafalala kuma an fi sarar amsa addu'a dama duk mutum da yake addu'a burinsa idan yi addu'a na Allah madaukakin sarki ya karba to an gaya masa cewa ga wani waje can wanda idan kai addu'a Allah zai fi karba a wajen to kaga inda yana da halin da zai je wajen idan ya tashi addu'a ina zai je can zai je kaga shi an cutar da shi a addinin sa malai ce an tantaba li dalika wa tuqsad ya kasance wasu daga cikin mutane suna halatta guraren kuma suna nufatarsa domin gabatar da wasu abubuwan su na addu'a وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة مالتي mai yawa ne maka samu su mutane suna zuwa su wani taro taro na musamman mai yawa a guraren kabarbaran fi mawasim muayyana dan gabatar da wasu ibadoji wanda suke ababan ayyanawa wa hadha bi ainihi malaci irin wannan abun kuwa bi ainihi shi din huwa alladhi naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine dai abin da muke ta bayani tun ajiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi bi kaulihi da yace la tattakhidhu qabri idan kada ku riki kabarbara na kabari na ya zamto idi wannan abin da muke ta bayani a je a tare a kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma duk wata a rinka zuwa ko duk shekara ko ya kasance ana ta kai kawo a wajen ko a yi addu'a ko abin da ya kama da haka shine abin da annabi ya hana kada a riki kabarin sai zamto me idi qala malaci hatta inna ba'dal quburi hatta wasu daga cikin kabarbaran ma daga cikin kabarbaran bayan Allah yustamau inda ha fi yawmin min sana zaka samu duk shekara akan akan ware wata rana guda ɗaya aje a tare a wajen kabarin ayi wani taro a aiwatar da su abubuwa na ibada ayi addu'o'i ko abin da ya kama da haka akan samu a wasu kasashen daban ko a irin kasashe namu wa yusafaru ilaiha akan yi tafiya ma zuwa kabarbaran takanas mutum ya tashi daga garin sai tafi wani kabarin domin kai ziyara imma fil muharram aw rajab aw sha'ban aw dhulhijja ko dai ɗaya daga cikin watannin nan ko dai a watan rajab ko a muharram ko a sha'ban ko a zulhijja ɗaya daga ciki akan ware wata rana daga cikin wannan watanni ya kasance duk shekara ana zuwa wannan kabari a je a taru a wani ayyuka na ibada malai ce au ha ko wasu su daga cikin watanni na addinin musulunci wa ba'abuha wasu daga cikin kaburburan kuma yujtama'u indaha ana zuwa a taru a wajen ne fi yawmi ashura a ranar ashura ranar goma ga wata almuharram kenan kamar kabarin al-Hussein ibn Ali kun ga ai ta yi daidai da ranar da aka kashe shi ko an kashe al-Hussein ibn Ali ranar goma ga watan al-muharram ita ce ake ce mata ranar ashura ranar da muke azumin ashura mu to za ku ga idan kuka je inda ake tsammani akwai kabarin Hussein tunda kabarin Hussein za ku ga ana ayyana cewa akwai shi a gurare da yawa ba iya iraki inda aka shi ake so akai kabarin Hussein akan je a taru a wajen ana kuka ana abubuwan da ba su dace ba wasu suna roƙansa ba kai tsaye ba ma wai su tawassuli da shi ko su kama kafa da shi ba a kai tsaye suke roƙansa yi min kaza ka bani haihuwa ka bani arziki ka bani nasara haka roƙonsa suke wallahi sosai yadda kaga ana roƙon Allah madaukakin sarki haka suke roƙon Hussein Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu da bata malam ya ce wa ba'aduha fi yawmi arafa wasu kuma suna taruwa a wajen kabarbara ne a ranar arfa wa ba'aduha fi nisfi min sha'ban wasu kuma idan sha'ban ya raba ma'ana watan sha'ban akwai daman ranar da ake cimata nisfi sha'ban ko ha akan kirkiro sadi sai a ce ana yin azumi a yi ibada iri kaza da sauransu wanda duk ba su inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to a wani nisfi sha'ban din wasu sukan kirdadi wannan ranar su je su yi wani taro a gindin wasu daga cikin kabarbaran bayan Allah na gari wa ba'aduha fi waqtin akhar wasu kuma daga cikin su a wani lokaci ne daban ba wannan lokaci da malam ya ambata mana ba bi haisu ya kunu laha yawmu min as-sanati tuqsadu fihi dai dai zaka samu suna da wata rana a cikin shekara da suke nufata kabarbaran su wa yujtama'u inda hafihi su je su yi taro a wajen wannan kabari a cikin wannan rana kama tuqsadu arafa wa muzdalifa wa minan fi ayyamin ma'lumatin min as-sana kamar yadda ka san musulmi na duk duniya suna zuwa su nufaci arfa ko muzdalifa ko mina a lokaci sananu da addinin musulunci ya keɓance musu shine lokacin aikin hajji duk lokacin aikin hajji zaka samu akwai lokacin zaman mina akwai lokacin da ake zuwa muzdalifa akwai lokacin da ake tsayuwa arfa duk lokacin da zaka je ka samu mutane sun cika wanda ba za ka ƙara samun su ba kuma sai irin wani lokacin ya zagayo a shekara wanda wannan abin waye umarni a yi shi shari'a ce to dukkanin irin abin da za a je a yi taro irin wannan ya kamata a ce an samu wani umarnin shari'a a kansa ina fata ana fahimta shine abin da malaki so ya kai mu zuwa gare shi malai cewa kama yuqsadu musallal misra yawm al-idain kamar yadda zaka ga musulmi suna nufatar masallaci da suke cikin garuruwa ranar idi guda biyu da karamar sallah zaka ko ne daga cikin yayi wanka ya fito daga gidansu daga da duma a hannunsa ya tafi masallacin idi dukkanin musulmin da ya fito a wani zaka ga ina ke nufa masallacin idi wanda idan aka yi wannan sallar idin ta karamar sallah ba za a ƙara yin irin ta ba sai ta karamar sallar ta zagayo ina fata an fahimta kaga abin ya zama to idi kenan tunda duk shekara yake mai mutuwa mutane ya su taru domin gabatar da wata ibada bal rubama kana al-ihtimamu bi hadhihi al-ijtima'at fi ad-din wa ad-dunya aham wa ashad malai ce mai wani maka samu su waɗancan wanda yadda suke damuwa da taruwa a wajen kabarbaran can ya fi tsanani kuma ya fi muhimmanci a wajen sama da yadda suke damuwa da sallolin idi ko kuma haɗuwa a arfa ko amila ko abin da ya kama da haka wa minha daga cikin kabarbara ma yusaf faru ilaihi akwai kabarbaran da ake tafiya zuwa gare shi mutum ya tafiya daga ƙasarsu ya to wani garin domin ya je ziyarci kabarin wani bawan Allah min al amsar daga cikin garuruwa fi waqatin muayyan a wani lokaci da yake ayyananne aw waqatin ghayr muayyan ko kuma lokacin ma da yake ba ayyananne ba ana ko doshe ga dama zai biya kuɗin jirgi daga garin su ya tafi wata ƙasar saboda akwai kabarin wani bawan Allah salihi da ake masa tsammanin nagarta ya je addu'a a wajen koyi ibada abin da yake tsammani Allah mai sarki zai fi karɓar ibadarsa a wajen ko kuma addu'arsa ya tafi shiga a wajen malai ce li qasadi du'a'i indahu domin yayi addu'a a wajen wal ibadati ko kuma ya aiwatar da ibadarsa hunaka a can din inda zai je kama yuqsadu baitullahi alharam lidhalika kamar yadda ka san ana nufatar ɗakin Allah mai alfarma dan ajiya ibada haka kawai yanzu idan Allah ya baka hali sai ka je kai biza ka tafi garin ka tafi garin maka domin kai me domin kai umara idan ka je umara me zaka yi ka je idan kai ibada ka roki Allah madaukakin sarki ai za ku ji ana cewa an ibi mutane haka kawai an biya musu kuɗin jirgi sun tafi Saudiya su je su roƙon Allah ina fata an fahimta me dalili saboda an san ai Saudiya guri ne da musamman wajen ɗakin Allah mai alfarma wajen Ka'aba guri ne da ake sa amsa addu'a idan mutum ya yi ta a wajen to tunda haka ne sai mutum ya tabbatar dinga je roƙi Allah madaukakin sarki to haka wasu suke niƙar gari daga garuruwan su tafi wasu garuruwa ko wasu ƙasashe wajen kabarin wani bawan Allah su je su addu'a wajen dan sa ran Allah madaukakin sarki karba addu'ar su a wajen ina fata an fahimci abu yawwa malai ce wa hadha safuru irin wannan tafiya da wasu suke yi daga garuruwan su zuwa kabarin wani dan addu'a a wajen la a'lamu bainal muslimina khilafan fi nahyi anhu malam ibn tamiya ce ni ban san wani sabani tsakanin musulmi ba game da hani akan haka dukkanin musulmi sun yarda cewa wannan bai dace haka kawai ka niki gari daga ƙasar ku tafi wani ƙasar dan ka ji kabar wani kai addu'a ku kai ibada a wajen malam ibn tamiya ce shi dai bai san wani malamin musulunci da ya saba wannan magana ba dukkanin sun hada akan cewa ba daidai bane bai dace ba qala malam ya ci gaba da cewa wa minha ma yuqsadu al-ijtima'u indahu fi yawmin mu'ayyan min al-asbu'i daga cikin kabarburan akwai wanda ake nufatar su ake nufatar taruwa a wajen a fiyomi mu'ayyan a cikin wata rana ayyananniya min al'asbu'i a cikin sati ma'ana duk sati za a je ko da asabar ko lahadi ko litinin ko juma'a za a je a haɗu a yi wani zikiri ko a ibada dai a wajen a tashi a to malaici wa fil jumlati idan na tattara maka zancen duk abin da nake nufi a nan shine hadha alladhi yaf'alu indahu ko yuf'alu indahu هذه عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم irin wannan aikin da ake yi a guraren kabarbaran da muka ambata shine da ainihin abin da manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana aikatawa bi qaulihi da yace la tattakhidhu qabri idan kada ku riki kabari na zamto idi fa inna itiyad qasd al makan al muayyan malai hakika mutum ya saba wa kansa zuwa wani guri ayyananne da ya ayyana na kabari fi waƙatin mu'ayyan a wani lokaci da yake ayyananne a'idun bi'audi sana aw shahr ya kasance yana komawa wajen ne duk lokacin da shekara ta kewayo aw shahar ko kuma lokacin da wata ya kewayo aw al-asbu ko kuma sati ya kewayo huwa bi ainihi ma'ana al-eid wannan shine ainihin abin da ake nufi da rukan wajen a matsayin idi kuma shine abin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya hana mu thumma yanha an diƙi zalika wa jillihi sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana aiwatar da irin wani abubuwa kaɗan ɗinsa da mai yawansa duk babu kyau kada a yi shi wa hadha huwa alladhi taqaddama an al-imam ahmad inkarahu wannan kuma shine abin da ya gabata imam ahmad yayi inkara sa tun a baya qala yace yani ahmad ma'ana wanda yake nufi yace din shine imam ahmad wa qad afrata an-nasu fi hadha jiddan wa aktharu hakika wasu daga cikin mutane sun wuce gona da iyaka sun yi sakaci kwarai da gaske mai yawa wajen aiwatar da irin waɗannan ayyuka da shari'a ta hana na riƙon kabarbara a matsayin idi wa zakara ma yaf'alu inda qabril husaini imam ahmad ya ambata ya ambaci wani abu daga cikin abubuwan da mutane suke aikatawa a wajen kabarin husaini dan gidan sayyidina ali dan abi talib yadda Allah ta tabbata a gare su gaba daya thumma qala shaykhu sannan shaykhul islam bi tamiya ta gaba da cewa wa yadkhulu ويدخل في هذا ما يفعل بما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها malaci zai shiga cikin abin da muke bayani a kansa abin da ake aikatawa a garin misira garin egypt kenan a kabarin nafisa da waninsa wace ce nafisa ita nafisa ɗaya ce daga cikin jikokin manzan allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma'ana ahlul baiti ce 'yar gidan a jikan hassan ce sunanta shine nafisa bintul hassan ibn zaid ibn hassan ibn abi talib ina fatan fahimta kaga ashe jika ce tana na fatima kenan to baiwar Allah ce da ta shahara da ibada da zuhudu da gudun duniya an haife ta a shekara ta ɗari da arba'in da biyar bayan hijira a watan rabi'ul awwal sannan ta mutu a shekara ta 208 a watan ramadana baiwar Allah ce saliha mai tsoron Allah da gudun duniya to gudun duniyarta da ibadata shine sai ɗebo wasu daga cikin mutanen zamaninta har suka mai da ita a matsayin da bai dace su bata ba ma'ana saka allantar da ita saboda ana hikaito wasu karamomi masu yawa wanda galibin su basu tabbata ba a jingina mata daga ciki akwai karamar da suka ambata cewa wata rana wata mata wacce ba musulma ba ce ko dai alkitabi ko mushrika tana da wani ɗa da yake mai shayayyen jiki an yi maganin an yi maganin magani ya ƙiyuwa wata rana wannan matar tana kusa da as-sayyida nafisa sai ta ajiye ɗanta ta shiga ban ɗaki don biyan bukatarta ita kuma as-sayyida nafisa a lokacin tana yin alola tana yin alola ruwan alola na ta yana tafiya yana kwararewa sai ya tafi kusa da inda yaron da yake da ya je sai ya kasance ya taɓa jikin yaron na ruwan da ta alola da shi taɓa jikin yaron ke da wuya kawai sai yaro ya miki duk wannan shanyewar da ake magani a kasa lokaci guda sai gashi babu ita saboda ka uwarsa tana fitowa daga ban ɗaki ta ga ɗan tatse ta rikice ta nemi mai faru ta ga ai ruwan asayida da fisa ne kwararo ya zo ta ɗanta shi kenan ɗanta ya warke shi kenan wannan mata a lokaci ta musulunta mijinta ma ya musulunta ɗanta ma ya musulunta duk suka zama musulmi daga cikin irin karamominta da ake ambata akwai lokacin da wata mata ita ma ba musulma bace aka kama mata ɗanta ya zama ribataccen yaki sai aka ta zo ta kawo kuka ta kawo ƙara ku duba abin fa ta kawo kuka ta kawo ƙara wajen sai da nafisa akan ta kubutan mata da ɗanta so da ka sai da nafisa ta ce mata kake da mujiki da ta tafi a daren kawai sai ta ga ɗanta ya dawo a daren so da ka sai take tambaya cewa me ya faru ya ɗana ba ni labari sai ce ina zaune ana kukume an ɗaɗɗaure ni a cikin maruruwa kafata da hannuna kawai sai na ga wani hannu ya zuro shi bai san hannun waye ba kawai ya kama wannan sarƙa da take kafa ta yana jijjiga yana cewa ai sauri a kunce wannan an nemi cetonsa a wajen sayida nafisa kankace mai kuma shikenan sai wannan sarƙa ta katse shikenan kawai sai ganin sai a gida daga cikin karawa mata to ana kirkiro mata abubuwa wanda ba haka bane a jingina mata amma ita kamar yadda na gaya muku cewa baiwar Allah ce saliha ta gari bari ma ahlul baiti ce jikan annabi ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan abubuwan da ya faru shine sai mutanen ta lokacin da ta rasu suka mai da kabarinta ana zuwa a yi masa sujjada a yanki yanki a yi bakance duk wani abu da ka sai na shirka ana yi a wajen kabarinta ina fata an fahimta to shine malam ibn taymiya yake yin ishara zuwa gare shi cewa duk abin da muka ambata na rikon kabari a matsayin idi zai shiga ciki irin abin da ake aikatawa a wajen wa kabarin ita wannan a sai da nafisa din ina fata an fahimta aiko yawwa malam cewa ma yaf'alu bil iraqi wa ma yuf'alu bil iraqi da abin da ake aikatawa a ƙasar iraq inda alkabari ladu yi ƙalu a wajen kabarin da ake cewa kaga malam ibn tamiya bai ma yarda cewa da gaske bane a wajen kabarin da ake cewa innahu qabru ali na radiyallahu anhu cewa kabarin sayyidina ali da Allah ta tabbata a gare shi bai yarda cewa kabarin sayyidina ali bane saboda za ku samu da yawa daga cikin wasu kabarbarin da ake jingina bayan Allah ba nasu bane kwata kwata kawai wasu 'yan damfara ne idan sun tashi cewa cewa sai su tara ƙasa a waje sai su ce kawai kabarin wane ne sai a zo a ta zuba kuɗi a wajen suna kwashewa wallahi ku abin da suke yi kenan kawai a ta zuba kuɗi suna kwashewa kuɗi ake samu sosai tun yana zaune za ga yayi kuɗi sosai da sosai kuɗi sosai ake zuba buhu buhu ake yi na kuɗi wallahi Allah ya kyauta wa qabr al-husaini da kuma kabarin husain wa hudhaifa ibn al-yaman da kuma inda ake cewa kabari na hudhaifa dan yaman ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa wa wa kamar yadda malai faɗa ma'ana da kabarin wane da kabarin wane idan ka je iraki kaga da iraq da ƙasar syria sham kenan da ƙasar misra akwai kabarin bayan allah da yawa wanda ake bautata musu suna nan da yawa wallahi idan ka ji za ka ga suna wanda daga wanda ake wasu jira da wanda ake yanka gashi ana ta musu abubuwa wanda bai dace ba mu da yawa irin wannan abubuwan allah maɗaukakin sarki ya kare mu abubuwan ba su da yawa sosai da sosai ko da akwai za ka ga nadir ne kwarai da gaske allah ƙara kiyaye malam ya ce na muke karanta wani na'am na'am wa ma yaf'alu inda qabri abi yazid al-bastami da kuma abin da ake aikatawa a wajen kabarin abi yazid al-bastami to shi ma abi yazid al-bastami ne daga cikin sufaye amma kuma yana cikin gulatu min sufiya ma'ana waɗanda suka wuce gona da iyaka a cikin sha'anin sufanci sunan shi na gaskiya shine saifur ibn isa albastam ɗin sunan garin su ne a ƙasar iraki yana da ra'ayin cewa komai allah ne yana da wani akida cewa komai allah ne wahadatul wujud ba cewa komai allah ne wata magana yana cewa subhani ma a azamu sha'ani tsarki ya tabbata a gare ni kamar yadda yake faɗa shi me ya kai girman sha'ani na ina fata an fahimta da wasu maganganunsa wanda da yawa malamai sun dauki magana a matsayin ilhadi ne fita daga addini ne na musulunci amma da yana da maganganu masu kyau kamar yadda imamu zabi ya kawo a cikin sirar alam nubala cewa yana ɗaya daga cikin maganganunsu da malamai sukan malaman su bai sukan hujja da su shine idan ka ga mutum yana tashi a sama ko yana tafiya a kan ruwa to kada wannan ya ruɗe ka ka kalle shi ya yake wajen umarni da hani na Allah maɗaukakin sarki idan yana bin umarnin Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata to sai ka ce eh waliyin Allah ne salihi ne in kuma mutum banza ne daman can baka san shi ba to sai ka ce matsafi ne yana ɗaya daga cikin maganganunsa to amma dai alal akalla dai yana da wancan ra'ayi na yawa da wujud wanda kowa ya san wancan ra'ayi ba ra'ayi ne mai kyau ba a ce komai Allah ne kai Allah ne hularka Allah ce littafin komai komai Allah ne shine abin da ake nufi fa da wahadatul wujud ma'ana duk wani saban mai Allah ne ina fata an fahimta to wannan shine irin muguwar aqidar da ta sadado tun wancan lokaci kuma har yanzu akwai irin ragowar ta a cikin mu har yanzu akwai irin ragowar ta a cikin mu shine dai za ku ji irin waɗancan masu waƙa suna cewa lam yalid wa lam yulad su nuna wani mutum su ce masa lam yalid wa lam yulad kuma su ambaci sunan wani su ce shi ma Allah ne gashin ana ta waƙa ana ta yi sai ai waƙa sai ku jiri sai ka ga da hankalin musulmi ya tashi ana ta cewa ga wani ya ce lam yalid wa lam yulad kuma ya ce wani Allah ne amma duk mutumin da ya san abu zai mamaki ba abu ne da ke tsohuwa aqida ce tsohuwa aqida ce duk wanda ya santa ya riga ya santa maybe kai ne sai yanzu ka fara jinta amma abu ne da ya riga ya daɗe ana faɗa shi aƙida kowa Allah ce amma aƙida ce da gaskiya duk mutumin da zai kalli wani abu ce Allah ne to kowa ya riga san cewa wannan mai matsayinsa addinin ka kalli komai ka ce Allah ne wanda Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad amma kuma sai ka ce komai Allah ne to Allah ya kyauta ya kuma ƙara shirya matasan da kuma wanda suka faɗa cikin irin wannan mummuna aƙida Allah shirye su ya dawo da su kan hanya to shi wannan abu yazid al-bustami shi ma kabarin sa ana zuwa na irin waɗansu abubuwan saboda yana ɗaya daga cikin zuhad masu gudun duniya to mutane da yawa sun roɗe shi shi ma akan ji ai abubuwan da bai dace ba aka bar sa na sujjada da bauta da sauransu malai ce ila quburin kafiratin fi akthari biladil islami zuwa wasu kabarbaran da yawa daga cikin garuruwan musulunci wanda za ga ana irin wannan abubuwan a cikin su daga cikin irin garuruwan da na ambata muku da ma wasu wanda ban faɗa ba malai ce layi mutum hasruha wanda kididdige su da irga su ba zai yi ba a yanzu suna da yawa kwarai kala yace wa atiyadu qasdi hadhihi alqubur fi waqtin muayyan sabawa kai da nufatar waɗannan kabarbara a wani lokaci ayyananne wal istima wal amu indaha da kuma taro na gaba daya a tara mutane sosai a wajen kabarin fi waqtin muayyan a lokacin da aka ayyana ko shekara ko wata ko sati ko abin da kama da haka واتخاذها عيدا shine dai ainihin abin da ake nufi da kakkabari a matsayin idi kama ta kaddama kamar da ya riga ya gabata wala alam bainal muslimina a ahlil ilmi fi dhalika khilafan mala yace ban san sabani ba a tsakanin musulmi ma'abuta ilimi wala yughtaru bi kathrati al'adati al-fasida malam ibn taymiya yake cewa kada fa mutun ya rudu da yawan al'ada batacciya da zaka gani ma'ana maybe ka je garin ku kaga ana wani abi irin wannan ko makamancinsa sai ka ɗauka abu ne mai kyau to kada mutum ya rubi da yawan inda suke musamman in ka tafi kasashen laraba wannan irin garuruwan da na ambata muku ana yin abubuwan da yawa nan da yawa ba mu san shi ba da yawa abubuwan da ake ba mu san shi amma can ana yin abubuwan sosai da sosai to kada yin sa da yawa ya ruɗe ka ka ɗauka cewa wani abu ne mai kyau fa inna hadha min at-tashabbuhi bi ahli bi ahli kitabaini malai ce yin wannan abu yana ɗaya daga cikin kamanceceniya da ma'abuta littafi guda biyu sune yahudawa da kuma nasara alladhi akhbarana annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ka'inun fi hadhihi al-umma wanda dama can annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riga ba mu labari zai faru a cikin al'umma tasa zai kasance a cikin al'umma tasa annabi ya ce mana la tattabi'unna la tattabi'unna sunana man kana qablikum hadwa al-qadhati bil qadha mu al'umma sa za mu bi sunnonin yahudawa da nasara daidai wa daida ba gocewa ma'ana duk abin da yahudawa da nasara suka yi za ka samu sai an samu wanda gaskiya ɗan musulmi ya ɗauko irin wancan abin ya ce shi ma zai to annabi dama ya riga ba mu labarin haka zai kasance a cikin al'ummarsa to kada mutum ya ɗauka cewa dan ana yi a yanzu wani abu ne mai kyau a'a kawai dai abin da annabi ne faɗa yake tabbata yanzu amma masu yin daidai suka yi ba daidai suka yi ba shine abin da malaki so yace malaci wa aslu zalika inna ma huwa i'tiqadu fadli da'wa inda duk asalin abin da ya haddasa waɗannan abubuwan da muka ambata na shirka da rashin kyautawa da ake a gindin barbara shine huwa itiqadu kudirce fadlu du'a inda ha falalar addu'a wajen kabari tun farko abin da ya fara haddasa wannan abin kenan mutum ya kudirce a rasa cewa idan ka je gindin wani kabari kai addu'a akwai wata falala ta musamman ko kuma akwai sarin za a karɓa maka addu'a ka ana wa illa falau lam yakum hadha al-i'tiqad fil qulubi da a ce irin wannan kudiri bai tsaya a cikin zukatan mutane ba na cewa akwai wani falala ta musamman a wajen addu'a a cikin kabari la namha dhalika kullahu da duɗan abubuwan ba su tabbata ba da duk sun riga sun goge da ba a ma kai zuwa gare su bari mutane su shiga zuwa ga shirka fa idza kana qasduha yajru hadhihi al mafasid mala yace idan ku har nufatar irin addu'a a wajen kabarbara ko abin da ya kama da haka zai jawo irin wannan barna da muka ambata a baya kana haraman to kaga zai kasance abu ne da yake haramun kinan bai kamata a yi shi ba kas salati fil inda indaha kamar yadda ka san sallah a wajen kabari shi ma haramun ne wa aula bar ma sallah azan kabari shine abin da ya fi cancanta ma ya kasance haramun sama da wancan din wa kana dhalika fitnatun lil khalqi mala yace irin wannan abu fitina ce ga halitta wa fathan li babi shirki kuma buɗe kofar shirka ce wa iglaqan li babil imani kuma kulle kofa ce ta imani qultu malam albani yace sai na ce wa mimma yadkhulu fi dhalika dukhulan awwaliyan yanzu malam albani zai yi magana kenan ya ce daga cikin abin da zai shiga cikin abin da muke ta bayani a kansa shiga ta farko ma kafin ka tafi da nisa ma huwa mushahidul yau shine abin da muke gani a yau fil madinatul murawwara a madina garin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi min qasdin nasi dumara kullu salati maktuba qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam yadda mutane suke nufatar masallacin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kowace sallah ta farla idan an gama ana gama sallah sai ga mutane da addu'arsu da zikirinsu ba su ba sai su tashi su tafi wajen kabar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a can za su yi addu'a kaga irin wancan kudurin ne abinda suke sare shine addu'ar da za su yi a gindin kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta fi karbuwa sama da wacce a inda suke mala yace lissalami alaihi wa du'ai domin su je su musu sallama su kuma addu'a indahu a wajen kabarin wabihi su ma yi addu'a kuma da annabin ma wa yarfa'una aswatahum ladayhi ka samu suna daga muryoyinsu a wajen kabarin annabi tsira da aminci su karta bata a gare suna daga murya suna ka samu masallacin har yana rikicewa da muryoyin mutane saboda daga muryarsu bayan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ka daga murya ku ta wuce murya annabi tsira da aminci su karta bata a gare shi idan ka je daidai kabarin annabi tsira da aminci su karta bata a gare shi a masallacin abin da za ga an rubuta kenan ma'ana hatta hayaniya a wajen kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai dace ba yadda ka sa akwai alfarmar ba za ka yi magana annabi yana magana ƙasa ƙasa kai kuma ka daga murya ka ba idan ka haka kai haramun sai Allah ya kama ka to bayan rayuwar sa ma bai dace ka je daidai kabarin su ka rinka daga murya kana hayaniya a kusa da shi bai dace babu ladabi a ciki amma za ka samu mutane suna daga murya da ƙarfi kamar gani suke ma idan ba su daga murya da ƙarfi sun faɗa ba ba za a ji su ba bare amsa musu addu'a su hatta la yubaddal masjid fihim haka sa masallaci ya rikice abaddu shine kamar irin hayaniya wanda yana yi wanda yana yi mare wanda tana shiga cikin wannan ka sa masallaci ya kaure gaba daya wala siyama fi mawsimil hajj musamman ma a lokacin da ake aiwatar da ibadun aikin hajji hatta laka anna zalika min sunani salati kai ka ce wannan abin da suke na ɗaya daga cikin sunnonin sallama da Allah madaukakin sarki ya ce su aikata shi bal innahu ma la yace barma zaka samu la yuhaf لا يحافظون علي عليه أكثر من محافظتهم على السنن zaka samu suna kiyaye irin wannan ayyuka da suke fiye da da suke kiyaye sunnonin sallama wa kullu dhalika yaqaw ala mar'a wa masma'i wa musma' min wulati al-amri duk wannan kuma yana faruwa ne akan ido da kuma kunnan majibinta al'amari wala ahadan minhum yunkir babu ɗaya daga cikin su kuma da yake inkari babu wanda yake cewa abin da ake bai dace ba a hana ana malam yana yin kalubale daga shugabanni cewa abin da ake a kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata ana malam yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa malam yace wa asfa wa asfan ala ghurbati din wa ahlihi yace kai can yadda addinin musulunci ya juye ya zama bako da iyalansa addinin musulunci ya koma bako masu addinin ma na gaskiya sun koma bako annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi dama tun a rayuwarsa shekara 1400 da wani abin ya bamu labari cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a sai ce fatuba lil ghurabai addinin musulunci ya fara a matsayinsa na bako lokacin da addinin musulunci ya fara da mutum daya mutum biyu mutum uku to bako ne kowa neman musulmi yake da addinin musulunci ya far musu ya ci musu mutunci ya hana su yin addinin su a matsayin baki suke a cikinsu addinin musulunci ya zo ya karfi ya karfi ya karfi to annabi sai ya ce karshen duniya addinin musulunci zai dawo bako kamar yadda ya fara a matsayin bako kaga wannan ɗabi wannan halin da muke ciki kenan yanzu yanzu idan ka fito ka ce zaka irin addini yadda addini yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya sauka masa shi to kai ne fa bako a cikin mutane ma'ana kai ne ka zo kai ne ka zo da sabon addini duk abin da kai sabo ne sai masu sabon addini wanda abin da fa ana yin sa shekara 1400 da suka wuce amma kai ka zo da sabo su da suka fara nasu kwanan nan duk wanda yake abubuwansa shi ba sabon addini bane addini ne mai kyau amma kai naka ne sabo saboda ka ce ai irin na annabi to shine wannan addini ya zama bako kenan Allah Allah ya dace da mu mala ya ce wa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce abin da kai ci a cikin masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alladhi yanbaghi an yakuna ab'ad bil masajid ba'd al masjid al haram wanda shine masallacin da ya kamata ya kasance an fi nesanta shi ya fi nesantuwa da irin waɗannan ayyuka sama da kowanne masallaci in ka ɗauki masallaci mai alfarma amma yukhalifu amma yukhalifu shari'atihi ya fi nesantuwa da dukkanin abin da ake agata wanda ya saba shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana ya kamata mu dakata saboda lokaci bayanin da ba zai karasu ba insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته